بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba a manta ba a darasin da suka gabata mun kammala hadisin da yake bayani akan muhimmancin ziyarar mutanen kirki yau kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya bismillah malam
قال رحمه الله باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه
باب da yake bayanin akan falalar san mutum saboda Allah da kuma kwadaitarwa akan haka da kuma cewa duk lokacin da mutum ya so wani to ya sanar da shi idan ya sanar da shi ɗin kuma babin yana bayanin akan abin da zai ce masa.
Qala Allah ta'ala Allah yana cewa Muhammadun Rasulullah Muhammad manzan Allah ne, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم waɗanda suke tare da shi masu tsanani ne ga kafirai amma kuma masu rahama ne a tsakaninsu إلى آخر السورة har zuwa ƙarshen sura.
وقال الله تعالى Allah yana cewa والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم waɗanda suka zauna a gidan hijira da kuma imani to tabbas suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare shi ma'ana waɗanda suka zo gabaninsu suka zauna a gidan da yake na hijira da imani wato madina to suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga anas allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان abubuwa uku duk wanda yake da su to zai samu imani wanda yake mai ɗanɗano mai zaƙi
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما Allah da manzansa su zama su ne mafi soyuwa zuwa gare shi fiye da wasu su وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ya zama mutum yana son wani ne ba don komai yake son sa ba sai don Allah وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ya zama mutum yana jin yana jin ƙyashi yana jin kin ya koma kafirci bayan Allah ya tsirata da shi kamar yadda yake kin a jefa shi wuta متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله mutum bakwai allah zai yi musu inuwa a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله
imamun adil shugaba adali da kuma saurayi wanda ya taso a cikin bautar allah ورجل قلبه معلق بالمساجد da kuma mutumin da zuciyarsa take ta'allake da masallaci ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه da kuma mutum biyu waɗanda suka yi soyayya don Allah suka haɗu a kanta kuma suka rabu a kanta.
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله Da kuma mutumin da mace mai tsananin kyau da kuma dangantaka ta kira shi akan ya zo ya yi zina da ita sai ya ce ni ina jin tsoron Allah.
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه Da kuma mutumin da ya yi sadaka amma ya ɓoye wannan sadakar babu wanda ya gani.
ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه da kuma mutumin da ya tuna Allah shi kaɗai amma kuma duk da haka sai da idanuwansa suka yi hawaye.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi a abu huraira Allah ya ƙara masa yarda yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
إن الله تعالى يقول يوم القيامة Allah ta'ala zai ce ranar alkiyama
أين المتحابون بجلالي ina waɗanda suke yin soyayya saboda girma na da ɗaukaka ta اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي yau zan yi musu inuwa da inuwa ta ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira Allah ya ƙara masa yarda yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa والذي نفسي بيده na rantse da wanda raina yake a hannunsa لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ba yadda za ku yi ku shiga aljanna har sai kun yi imani ولا تؤمنوا حتى تحابوا ba yadda za ku yi ku yi imani har sai kun so juna أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم bana nuna muku abin da in dai kuka yi shi za ku so juna ba أفشوا السلام بينكم ku ɗaiɗaita sallama a tsakaninku رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى wani mutum ya ziyarci ɗan uwansa a wata alƙarya ta daban فأرسل الله على مدرجته ملكا sai Allah ya ajiye wani mala'ika a kan hanyarsa وذكر الحديث إلى قوله ya ambaci hadisin har zuwa inda yake cewa إن الله قد أحبك كما أحببته فيه Allah ya so ka kamar yadda ka so wannan mutumin saboda shi رواه مسلم Muslim ne ya rawaito وقد سبق في الباب قبله kuma cikakken hadisin ya gabata a babin da ya zo kafin wannan وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار an karɓo daga albara'u ɗan azib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da mutanen madina
لا يحبهم إلا مؤمن ba wanda yake son su sai mumini ولا يبغضهم إلا منافق ba wanda yake kin su sai munafiki من أحبهم أحبه الله duk wanda ya so su to Allah zai so shi ومن أبغضهم أبغضه الله duk wanda ya ki su to Allah madaukakin sarki zai ki shi متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن معاذ رضي الله عنه قال Mu'ad dan Jabal Allah ya kara masa yarda yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa
المتحابون في جلالي لهم منابر من نور na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke yin soyayya saboda girma na to suna da wasu mumbarai na haske يغبطهم النبيون والشهداء annabawa da kuma shahidai suna yi musu fatan alkhairin abin da suka samu kuma suna fatan ina ma su ma da za su samu waɗannan mumbara.
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce.
وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال An karɓo daga Abu Idris al-Khawlani Allah ya yarda da shi yana cewa
دخلت مسجد دمشق na shiga masallacin Damashq Sham kenan.
فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه sai na ga wani saurayi mai haƙora farare ga kuma mutane sun kewaye shi
فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه idan suka yi saɓani akan wani abu to sai su je wajen shi su ji ra'ayinsa su ji me zai ce akan wannan matsala فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه sai na tambaya na ce wane ne wannan sai aka ce ai wannan mu'azu dan jabal ne Allah ya yarda da shi فلما كان من الغد فلما كان من الغد هجرت
washe gari sai ne kokari ne sammako فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه yake cewa lokacin da gari ya waye sai na yi sammako ina zuwa sai na samu ya ma riga ni zuwa na same shi yana sallah sai na jira shi har ya gama sallarsa sannan na zo ta gaban shi ne masa sallama
ثم قلت والله إني لأحبك لله sai na ce masa na rantse da Allah wallahi ina son ka saboda Allah فقال آه الله yace da gaske kana so na dan Allah فقلت الله yace na rantse da Allah ina son ka dan Allah فقال آه الله sai ya sake nema na da na rantse فقلت الله yace tabbas ina rantsuwa da Allah cewa ina son ka dan Allah
فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه sai ya ja mayafi na izuwa gare shi mana ya ja ni izuwa kusa da shi فقال أبشر yace ina maka bishara فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa
وجبت محبتي للمتحابين فيا
na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce soyayya ta ta wajaba ga waɗanda suke soyayya saboda ni والمتجالسين فيا da waɗanda suke zama saboda ni والمتزاورين فيا da waɗanda suke ziyartar juna saboda ni والمتباذلين فيا da waɗanda suke yin kyauta saboda ni حديث صحيح hadisi ne ingantacce رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح Malik ya rawaito shi a cikin muwadda da sanadi ingantacce.
وعن أبي كريمة المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال An karɓo daga Niqdad Allah ya ƙara masa yarda yake cewa Mazala tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya ce, إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه Idan mutum ya so ɗan uwansa to ya ba shi labari cewa yana son sa.
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito kuma Tirmidhi ya inganta hadisin.
وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال An karɓo daga Mu'az Allah ya yarda da shi yana cewa Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa riƙe hannunsa sannan ya ce mai يا معاذ ya kai mu'az والله إني لأحبك na rantse da Allah ina son ka ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول sannan ina maka wasiki cewa kowace sallah kada ka yadda wannan addu'a da zan faɗa maka ta kuɓuce maka اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah ka taimake ni wajen ambatanka da wajen gode maka da kuma wajen kyakkyawan bauta gare ka رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح Abu Dawud da Nasa'i ne suka rawaito da sanadi ingantacce
وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا an rawaito daga anas Allah yarda da shi cewa wani mutum ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya wuce sai ke cewa ya manzan Allah ni ina son wannan
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأعلمته sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce ka faɗa mai قال لا sai ce a قال أعلمه sai ce ka je ka faɗa masa فلحقه فقال إني أحبك في الله sai ya je ya same shi ya ce tabbas ni ina son ka saboda Allah فقال أحبك الذي أحببتني له sai ce Allah wanda ka so ni saboda shi ya soka.
رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ne ya rawaito shi da sanadi ingantacce.
باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها babin da yake bayani akan alamomin da suke nuna Allah yana son bawa da kuma kwaɗaitarwa akan ɗabi'antuwa da hakan da ƙoƙari wajen samun soyayya Allah.
قال الله تعالى Allah yana cewa, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Allah yake ka ce musu in dai har kuna son Allah to ku bi ni, saboda in kun bi ni Allah zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku.
والله غفور رحيم Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne kuma mai yawan rahama ne.
وقال تعالى Allah yana cewa, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه Allah yana cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya dukkan wanda ya bar addininsa to fa Allah mai iko ne ya zo da wasu mutane waɗanda yake son su kuma suke son shi أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين suna sauƙi ga mumine kuma suna da tsanani ga kafirai يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم suna yin yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah kuma ba sa tsoron zargin mai zargi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم wannan falalar Allah ce wacce yake ba wanda ya so kuma tabbas Allah mai yalwa ne kuma masani
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, إن الله تعالى قال Allah yana cewa, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب dukkan wanda ya yi adawa ya yi ƙi- ya nuna ƙiyayya ga masoyina to na yi shirin yaƙi da shi.
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه Bawana bai taɓa neman kusanci da ni da wani abu ba fiye da abin da na farlanta masa mana babu abin da na fi so bawana ya nemi kusanci da shi zuwa gare ni fiye da neman kusanci da abin da na farlanta masa.
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه Bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafuloli har na so shi.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به Idan na so shi zan zama jinsa da yake ji da shi وبصره الذي يبصر به da kuma ganinsa da yake gani da shi ويده الذي يبطش بها da kuma hannunsa da yake kama abu da shi ورجله الذي يمشي بها da kuma kafarsa wacce yake tafiya da ita.
وإن سألني أعطيته Abin da ake nufi da cewa Allah maɗaukakin sarki zai zama hannunsa ya zama ganinsa ya zama jinsa shine mana ba zai yi wani abu da waɗannan abubuwan ba sai abin da Allah yake so amma ba wai ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala zai sauka a jikinsa ya zama kamar shine ganinsa shine jinsa shine hannunsa ba a'a mana ba zai ji wani abu ba sai abin da Allah yake so ba zai ga wani abu ba sai abin da Allah yake so ya gani ba zai kama wani abu da hannunsa ba sai abin da Allah ya yarda a kama da shi ba zai kuma tafi zuwa gurin da Allah baya so ba وإن سألني أعطيته idan ya roƙe ni to zan bashi ولئن استعاذني لأعيذنه idan kuma ya nemi tsayi a wajena to zan bashi kariya رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an rawaito daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل idan allah maɗaukakin sarki ya so bawa sai ya kira jibril إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه ya ce mata ya kai jibrilu tabbas allah yana son wane don haka ka sanya wa mutane son shi فيحبه جبريل sai jibril ya so shi فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه sai ya kira a cikin sama a ya ce tabbas allah maɗaukakin sarki yana son wane don haka ku so shi فيحبه أهل السماء sai mutanen sama su so shi ثم يوضع له القبول في الأرض sannan a sauko da karɓuwa gare shi a ƙasa mana mutane su dinga san shi suna kuma neman haɗuwa da shi da kuma son zama da shi muttafaqun alayh bukhari da muslim ne suka rawaito wa fi riwayatin li muslimin qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ruwayan muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a jibril idan Allah madaukakin sarki ya so bawa sai ya kira jibrilu fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibba
tabbas ni ina son wane don haka ka so shi fa yuhibbuhu jibril sai jibrilu ya so shi thumma yunadi fi as-sama'i fa yaqul sannan sai jibrilu ya yi kira a sama ya ce inna allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah yana son wane don haka ku so shi fa yuhibbuhu ahlu as-sama' sai mutanen sama masu so shi ثم يوضع له القبول في الأرض sannan a sanya masa karɓuwa ga mutane a cikin ƙasa وإذا أبغض عبدا دعا جبريل idan Allah ya ki mutum sai ya kira jibril فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه ya ce ni ba na son wane don haka kai ma ka ƙi shi فيبغضه جبريل sai jibrilu ya ƙi shi ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه sannan ya yi kira a cikin sama ya ce tabbas Allah maɗaukakin sarki yana ƙin wani don haka kuma ku ƙi shi mana Jibrilu ya kira kenan a cikin sama قال فيبغضونه sai su ma su ƙi shi ثم توضع له البغضاء في الأرض sannan sai a sanya masa ƙiyayya a ƙasa وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية an karɓo daga nana Aisha Allah ya yarda da ita take cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aika wani mutum ya zama kwamandan wata rundunar yaƙi
فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد ya kasance duk lokacin da zai yi wa mutanensa sallah to duk raka'ar da ya karanta fatiha to sura ta ƙarshe da yake karantawa a raka'a tana zama qul huwallahu ahad
فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال lokacin da suka dawo daga yakin sai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce سلوه لأي شيء يصنع ذلك ku tambaye shi me yasa yake yin haka mana yake yawan rufewa da qul huwallahu ahad
فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها yace saboda sifa ce ta ubangiji shi yasa nake son in dinga karanta ta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba shi labari tabbas Allah yana son shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين babin da yake tsawatarwa akan cutar da salihan bayi da raunana da kuma miskinai قال الله تعالى Allah ta'ala yana cewa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا tabbas waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da wani haƙƙi ba to tabbas suna da wani zunubi da kuma ƙage mai girma wanda suka ɗora wa kansu وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa فأما اليتيم فلا تقهر amma wanda yake maraya ne to kada kai mai fin ƙarfi وأما السائل فلا تنهر amma wanda yake mai roƙo ne to kada ka dinga hantararsa kana gaya masa magana mara kyau mana in ba ka da abin da za ka ba shi to ka kyale shi
وأما الأحاديث فكثيرة amma hadisan da suka zo a wannan babin to suna da yawa منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب الذي قبل هذا daga ciki akwai hadisin abu huraira wanda ya zo a babin da yake kafin wannan من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب hadisin da yake cewa duk wanda ya kasance ya ƙiyayya da masoyina to na shirya yaƙi da shi
ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم daga ciki kuma hadis akwai hadisin sa'ad bin abi waqas wanda ya gabata wanda yake nuni akan cewa a dinga tausasawa mutumin da ya rasa mahaifinsa
وقوله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai abubakar لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك in dai har ka fusatar da su salmanu da bilal to tabbas ka fusatar da ubangijinka
وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال an karɓo daga jinduk ɗan abdullahi allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله duk mutumin da ya yi sallar asuba a cikin jama'a to yana cikin kariyar allah
فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء saboda haka ku yi ƙoƙari kada ku yi sakaci da abin da zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kama ku saboda kun saba alkawarinsa ko kuma kun saba abin da ya ɗora muku na umarni
فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك saboda duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bibiye shi saboda wani sabo da ya yi to Allah zai riske shi ثم يكبه على وجهه في نار جهنم sannan idan ya riske shi to zai kifar da shi a kan fuskarsa a cikin wutar jahannama رواه مسلم muslim ne ya rawaito masu mu saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allahu ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a darasin da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh